na da ya kawo wanda rana ta laraba kamar shirin na watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a kalandar nasara kuma kamar biyar ga watan biyu dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda aka saba a ranar yin wannan shara ba mu karatu a cikin wani littafi mai taken addu'ar rubariya na ɗaya daga cikin mutumin malamai العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى wanda ya rasu mu hijira a shekara ta ɗaya da ɗari biyu da tun Allah ya ɗauki sarki ya gidan shi wannan kuma shi ne darasin mu na arba'in da sannan muna cikin kitabu da haƙƙi littafi da yake magana a kan matsaloli na babbar ibada ita ce ibadar aikin haƙƙi ibada da aikin hajji za mu tashi fasali da ya kulla inda ya tattauna kan shiga gadan-gadan da yin aikin hajji ya zuɗo babin da bayani da hukunci da muhimmanci ita ibada har aka zo maganar harama da wuraren da ake yin haramar nan yi kakai da sauran ababe da ake da bukatuwa har ya tattauna a kan al'amuran da suka haramta da duk wanda ya riga ya harama da aikin haji da sauran masu matsaloli muhimmai da babu wani mutum da zai harama da aikin haji kuma ya iya wadatuwa daga waɗannan ababe to shi ne kuma za mu tashi a kan an yi harama an baro ni gaci ga tawaga ta al'adai nan ta shigo garin makka to da me za a fara idan mutum ya garin makka kai tsaye ka aba bai wuce din ba wata da lura da kai da ya yi kaya ba yana shiga to me zai fara shi ne sai ya buɗe wannan fasalin da shi ya ce fasal faslun ga wani fasalin وعند قدوم الحاج مكة لوكاشين ده الحج يزو مكة an ce kalima ya zo daga wani wuri idan kalmar ita karan kanta tana nuna shi ɗan gari wanda shi wannan ya bata wannan aikin banda ɗan gari haka masu malamai ba na fito su ma suka haza a kan wannan fatawar لكن أقول كلمة قدمة قدمة قدمة هنا لأن مثل قدمة يقدم قدوما وعند قدوم الحاج وكتبت على حد يزو مكة بان ينا وجنتين daga afirka yake daga turai yake daga amerika ta kudu ko ta arewa yake daga nahiyar wasu ko ma daga ina yake yau ga ya shigo makka idan ya shigo makka me zai ya tofo da kuduri zai yi tsawafi da ake kuma ce tsawafin kudu tsawafi na halartowa shi wannan tsawafi ya fi sallar da mutum zai fara da ita a masallaci kaga sauran masallacai mutum na shiga abu mafi muhimmanci shi ne mutum ya tafi yin masjidi amma ban da masallacin harin in ka shiga ba magana ta yin masjidi wannan tsawafi shi ne mafi muhimmanci wannan tsawafin na farko da mutum zai yi sai ke kuma shi tawafin ku idan mutum yana shi mutum na shigowa Ka'aba sai ya nemi sai yin inda ake fara tawafi sai yin inda ake fara tawafi shine kusurwa ta kudu maso gabas daga nan sai ya sauke tawafin ta wurin to sunan tawafin tawafin kudu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi shi lokacin da ya haƙƙin shi daya daya ya shigo daga mayyar sahabbai bala har ku fara ba sun yi haka ya shigo daga mayyar sahabbai suna shigowa daki bai fara da komai ba face da tawaji ya dauki tawaji da tsaya ya yi tafiyatul masjidi ba saboda hukuncin dakin ka'aba da ba shi wannan tawaki na kudu yana da wasu bambance-bambance da sauran tawakai mafi fitowar al'amuran shi ne sassarfa da ake duk tawakan da mutum zai har ya gama aikin haji zai ƙara sassarfa amma wannan na farkon zai sassarfa daga ya uku farko kudin kuma ya tsari sai shi da tafiya kamar yadda aka saba to daga nan duk tawakin da zai ba magana gudu gudu ba magana sassarfa na biyu babu maganar mata su sassarfa kuma sassarfa ta maza ke zanna su awa mai na cikin cikin kuliyati wa huwa fi ikhtisami ghayru mubin to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa labari ya ke cewa kafirai sun ce yau ko gobe wasu mutane da zazzabi da malariyar madina ta cinye sun rubuta ba ƙarfi za su shigo garin na da yake ce idan muka shiga zagaye hukun farko mai gudu gudu sauri sauri don ku nuna masa muna nan da yake ce baikin kada mutum ya karfin mu gaba ɗaya a wurin da duka bakon ma a sarfa lani ai ko suna sannan ga an yi da kike mai ce ba a fito da kafatar ba tun daga nan mutum shirkai zuwa ke eh mutanen nan sabanin yadda muka yi hasashi suna nan da karfin su ba abin da wai wai mutane da suke ga mara da zazzabi sun cinye kuma jima wasu gudu-gudu sauri suke yi a wannan gudu-gudu sauri-sauri yana kasancewa ne a cikin zagaye cikin farko kawai sai ce wa yuqaddilu hajaran aswada a wannan tsawafi mutum zai tumbanci alhajaran aswada yanzu inda ka'aba take wuri ne mai kofofi da yawa kuma tsawatin yana da mafi shi ne kusurwar da ke cikin hajarin aswad ko rukunin alhajarin aswad shi ne kusurwar da ke kudu maso gabas in ka kullo ta kusurwar kudu ka tuki za ka yi kwana daga nan ka hau bangon da ke kan nan alƙibla wata kana yin kwana a cikin wannan kusurwar shi ne ake da hajar aswad kuma a ciki ne ake da abin nan kofa ka san masa gaba kaɗan ke san nisa ɗaya biyu ga kofar ka'aba na wata asalin da aka ta kake kowa ya shiga amma da yanzu a ganta an taga wanda larabawa ne suka yi haka saboda kada kowa ya shiga aina su ɗakin Allahn su ne, sai ma kai ɗakin Allahn ka ne, amma yake ba yi ta a garin ku ba ba ka da kwan adamanta. Da ka suka ce ba wanda zai shiga sai wanda muka ga ya ba. Ya sa ne suka da sun kudu da sai Bukhari, hadisin ya mai mai wajen so takwas. Da yake ce ma Aisha, tsakanin su al'aswar da gudu ya fi. Suka je manyan tsagayen, suka je suka samu Abdullahi kan Umar suka ce mashi me ka taba ji game da Ka'aba daga bakin Aisha radiyallahu anha ka taba tambayar da wani abu me ka sani game da Ka'aba yake gwari na taba tambayar ta game da Ka'aba yake ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata Aisha baitin mutanen su sabbin musulunta ne da na rushe Ka'aba na mai da ita ala kawai da Ibrahim ita amma in na rushe sannan za ta biyo baya sai ta zama da dama-dama mu ɗauki ka'aba a haka yadda take me yake nufi ba su da musulunta ba kuma ga ginin ka'abar an ce kina yi a kai ma'ana su yi ba a yi yadda annabi ibrahim ya dora qawaidi ba sai biyar kawai ibrahim al qawaidi min al bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim kamar yake a suratul baqara larabawa shekara ta talatin da biyar da haihuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam sun dan sami ambaliyar ruwa a makka sai ambaliyar ruwan ita ta zaizaye ɗakin ka'aba suka ce to gaskiya kowa ya kawo gudunmawa ta halal za ka je kofar gidan duniya wanda kana tsammanin yake ba da miliyan goma a yi aikin kila sai kai sa'a ta samu dubu ɗaya sauran na alade ne da giya da gumaka da riba لا تأكل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا kawai har ta nan nan ita ce ko ya hakuri a da sarkin baya kuma ka ga aikewa Allah mara sarki inda Allah ta la tayyibun la yakbulu illa tayyiba to da ikar ka suka zo aka samu magina kwanta cikin da ya ke nan da ke yanzu abin da muke da shi a kasa sun yi gina kan abin da ya ke kake gini suka ce na ba zai gama ba yanzu ana so ya ra'ayi suka ce to sai dai a gabta da kamar kafa shida ko kafa tara a mita uku gini suka ce to gaskiya gara a sabbiya da a yi a mutu a hanya gara a sabbiya shine suka zo bangon arewa suka cire wajen kafa goma daga farko har kan ba ka daga ginin a haka ya ka daga ki a to kuma da kafin nan kana da kofa kamar kana in ka fito da gaba kamar wurin da kofa ko idan ka kare ya ba sai ka haɗu kafa ba kai tsaye za ka wuce kuma za ka shigo masallacin nan kuma akwai wata hanya sai suka toshe ta can yamma kenan ka ga mutum kuma ya suka ɗaga ta sama wajen mita uku ita ba ko wajen mita ce aka ce ganin da ke ba wanda zai shiga can da muka ba shi ido suka samu wata wata irin koma da wani musakkar fafo suka mutu da kai za ka shiga sai ka nema izinin su sai sun ji kai wa hakin Allah ne to amma inda suna da home advantage ba da kiriya to shi na ne yake ta alƙarin da ma'ana baitin mutanen ki ba su daɗe da musulunta ba da na rushe ɗakin nan na mayar da kofar yadda ke in ba kowa dama ya zo shiga in sauke kofar da take nan sannan in kwashe kafafuwa da su da mitar da aka cire ta arewa kamar idan ne haka yanzu wani ma sai kokarin barin musulunci sai to yanzu sai Allah da ya kasa kara taki rabin keji sai zai iya kare gonar da yin tafi ta kai ke ɗin yau ya sa su ba in yi kwallo haɗu wani shubu haƙi kenan shi ne sai ya haƙuri sai ya bar ɗakin a haka har yau shi bai taɓa ba sai ya shi a yake amma har a yanzu wani abu na cewa wancan aiki da suka yi yana nan yana jin takin shi ne ɗawaki na iya gani shi kuma a aikace sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta koyi da mugaye da rana lokacin Abdullahi bin Zubair bayan ya kafa gwamnati a Makka ya kuka daki idan daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma yanzu mun samu dama muke da gwamnati a hadin haddi wal aqdi ne shi sai wuce dakin kaba sai mayar da jihada a wa'ide da rai wanda wannan ta sarki kuma suka yi fata da gwamnatin Abdul Malik ibn Marwan karkashin jagorancin hajjia ta yi yusuf al-sakari wanda a karshe suka harba bom ko majaujawa a cikin ɗakin ka'aba bom ya tashi a ɗakin sai ɗakin ya yi rauni ya tsatsaki a karshe suka kashe ibn zubair to ba sun kashe shi sun kwaci fawar da ya kwata sai suka yi zauna suka yi shawara suka ce to a rushe ɗakin a mayar da shi ba ya ɗauki lokacin annabi Ibrahim ba a yadda ginin larabawan jahiliyyar da shi ne suka yi shawara su jini muka tsawar malamai a iya gushewa a ƙarshe dai suka samu tarihin shi kenan a sa ranar gushewa amma kowa ya bar gari ya kuma ba garin maka sai a samu wani shaki dan tara arabu da ka sai ya fara kuma nan dakin in muka ga an yi bambin ka kan da mutu a kan aikin shi kenan da aka samu dole wani shahidi ya je ya kwamfata aka ji shuru yadda ka aka ji shuru to sai suka ce su Allah ya yi aikin da sai kowa ya shigo da ana ba tsoron Allah in ji zai ba tsoron ki kawai ba ba zo tsoron sun tsoron ba kuma na bara da ake ba wani wani tsoron Allah a ina ya tashi a jirgin a ce mutu duka injinin jirgin sun tsaya ka ji kiran Allah fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din falamma dajawu ila barki da'u min kirki to idan mutum ya shigo sai kun nan zai ce sai ya fara awaki idan so samu ne sai ya zuwa ya kumbanci hajarul aswad sannan sai ya fara awaki duk in ya zago sai ya kumbanci idan ka sun shigo ba sai ya tabo shi da hannu sai ya tumbanci hannun sai ya fara da wasu duk in ya zagayo kwaye idan wannan ba zai yiwu ba yana da sanda kan yana da na biyun kenan na biyu ya sa sandar shi ko hannun shi ya taba sai sumbanci sandar ko hannun idan duk wannan ba zai yi rutun ko sun yi yawa sai ya sai wurin ya daga hannu to idan ya yi ishara jarirai sumbantan hannun shi kuma hannun da ya taba wurin ba ishara kawai ne wannan bai da a kuskure ne kuma zai yawan kana da ya gaske in dai ishara kai kan nuna sai sun wurin to sai dai ka da hannunka in ka sumbanta wa aiki ba ruwan Allah ba ruwan zai tare da sunan suna ka za ka kuka kawai mutum ke ne ko ya tumbanta in yana gaba a gari kuma dama ta sa ko ya taba da kanda ya tumbanci sandar ko hannu ko kuma ya daga hannu shi kenan sai ya fara in ya fara in ya zagaye ya dawo ya yi daya in ya zagaye biyu har sai ya yi bakwai da kenan nan ne to zai iya yiwa mutum da ya zo shiga ba daga saitin wurin ko kila kai kana ba ka dubu kawai sai ka fito ta da to yanzu abin da zaka yi ka fara tsari sai ka zama ka tawa ki ki ka ji cikin ta sai ka fara ko kuma kila kai kana ba ka dubu wannan kusurwa haka za ka yi shanya waccan shanya waccan duk ba kai ko ɗaya ba da ke kawai bari ka fara ka ai da dai ka fara ai za ka fike a abin a tsage idan mutum ya zo haka dai da shi nan wajen hajar al'asuwa na ga da misali da wannan ne ka ɗauki ka'abar a yadda take ka kwatanta ta da wannan masallacin da za ga hajar masjid na wannan kusurwar kusurwar gabas masu kudu da ka ga maso kana shawon fara ga hajar masjid a cikin kusurwar da kuma kofa kofar tana da haka da ka ga cikin lafiya ba a cikin kaso yi ka tauri in ka zo wannan babban kai saboda ai nan ne aka samu matsala da wannan kusurwar da wannan kusurwar ba a kan foundation din annabi Ibrahim shi yasa an zo dawaki ba a taba ba a shafa ba a tumbantar su ba a komai jahilai ne shi wanda daga ya kuka ya tabo to kai a baki certificate din ba ba a yi ba ruwanka da su saboda annabi shi ma baya yi an ga an gane me yasa baya yi saboda ba suna kan a sa kwanne da bari da Annabi Ibrahim sai za a rage wannan abu za ka kewaye wajen wasu nisan wanda zare nan kuma indarren yana nan a bangaren arewa wanda yake duban da ruwa sai mu ce wannan kusurar ba sun je da ne ta kawai mu fara sai dai kan fasa wurin da aka kewaye ba za ka shiga da shi ba ta wajen shi za ka to da shi yana cikin ɗakin ka'aba ne kisan ka samu yanayi ka ɗin shiga kai nafila banda farilla ana nafila kudan kai a ciki da kai da wanda ya shiga ɗakin ka'aba duk farashin ku ɗaya sai dai kai baka gane ke ciki ba kai ka yi a ciki ne amma ta waje shi kuma gidan sun ya yi ciki a ciki haka in ka je wancan kusurwa ta yamma masu arewa kuma ba a cikin da ne ka da ita sai ka zaga don ka je wancan ita ce abu kuma da yamma da ita tun da tana da ita da wannan suna kan foundation ne na annabi Ibrahim to ita ana so ka sa hannunka ka taba kawai sai ka wuce to haka aikin ne to da ka kofar tana kallon gabas kenan kuma a kai kin kofar ta ta fito kana annabi da san da shi har yanzu kuma wannan nan a wurin amma dai an rufe ta ana ci gaba da amfana da ita tunda ta samu masu kula da ke dubunnan shekaru tana nan ta san an samu masu kula shi ne ke wani tafiyarun hajaran aswada sai mutum ya sumbanci alhajarun aswa to sumbantar ibada suka ce mu ne tusan zai mana ne ne a ai da rika ce ta shar'anta wa mutum ya sumbanta ka san da ni ba san da ba a amal ne ta'akkudi ko fi'il ne ta'akkudi yasa mun kira suna ke ta asalin wannan dutsen daga aljanna aka ɗauko shi aka zo aka an taɓa shekara ashirin da shida ba shi a wurin in shi a sun sace sun shayin ta aljanna kwarai kwarai a cikin shekar da abin nan albidaya wani haya ta umu kafir ina ga daga shekara ta ɗari uku da sha bakwai daga abin ka tafi ka tafi har shekara wajen dari uku da talatin ko da arba'in da wani abu duk ba ta ki ba su san aure sun zo sun sace haka suka wuta waje har suka shiru yanzu ka za a kai security sosan gaske kai security sosai ko da sun yi wannan haka za a iya ganin su ci gaban zamani ya yi amfani kuma kwarai kwarai kenan ba na yi ke ta dutsen haka aka ɗauko shi kwari ƙarfi so da gargan ne amma taɓe-taɓe da zunubban mutane biyu ya lalace Iza sai na amurki da yi rutun banta yakan ce in ni da a'adamu an na hada na tabbatu wa la tabba kai dutse ni ba na san kai dutse ne nan da kake ne na kyarnaki na san kai dutse ne ba ka ke amfanarwa ba ka ke cutarwa ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك لكن أبا أين سبنتك يقوم أمدن لي ما ما سبنتك أعلم أن يمكن دار سبنتي كما ثم تحيل ولي سبنتي وأنا نسيتي فبني يتجمع الرأي ويقبل الحجر الأسود بالمئجن ويقبل المئجن ويسبنتي a auren ta biyu ko auren ta biyu ko kuma ya taba an ce istila al-istila shi ne taba sai ya taba shi abin nan ne dutse abin nan din da hannu domin idan da sanda ko ya kafirin da sai sumbanci sanda idan haka ba su samu ba shi ne sai kuma yi ishara da sandar da ke hannun shi ko a tafi da hannun shi daga nan kuma ba sai ya sumbanci abin da ya yi isharar da shi ba ya ce wai tsari mu rukunan yamani kuma zai taɓa rukunul yamani a rukunul yamani wai nan fitowar kuma sai tana da sunanta wannan a rukunul yamani wannan rukunul hajarin aswani ko kuma suna ce mata a rukunul sharafi wannan kuma suna ce mata abokan da iraki wancan kuma abokan shani wani lokaci kuma wannan ce mata abokan al-jamani wancan ce abokan al-ghari kowace kusurwa amma abokan kalmar abokan din yana nufin kusurwa kuma ga ɗaki ne wanda aka tsaba kamar yadda ita ka'abar take kusurwoyi ne guda hudu to kamar yadda muka ce wancan kusurwar take kudu maso yamma ita ce kusurwar da hukumar yamani yake a kai ita idan mutum ya roba sun banta ne da bakin shi ba hannu zai sa ya taba shi kenan ya gama na shi sai ci gaba da tsawafi idan bai yi ba sai zama na akwai cunkoso ko zai iya cutar da wasu to sai ya kalli a haku tararai cutar da zai mafi sauki shine da ya cutar da wani ga shi ya haƙura yin wannan ibada yana sa mutum ya samu kankarar da bai shi ne taɓa wanke hukun wa yakfi alƙari a tsawakun wahidin da sa'alin wahid ya ishi wanda ya yi kirani ya yi tsawakin ɗaya da kuma sa'ayi ɗaya to da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wasu daga cikin sahabban shi ma shi suka yi amma da wasu daga cikin sahabban da ba su riga sun koyo halaya ba to su kaga ya sa sun warware kiranin da suka yi sun mayar da hakkin umra suka sa kayan gida kiranar tarwiya suka sake mayar da kayan shi kuma tun ya riga ya ko abin nan din shi hadayar shi tun daga madina shi yasa da kanka yake cewa da wuta kaban min amri makka da barku masu kudin hadaya da a ce bayan da na wuce za ta dawo nan gaba abin ko ruwa hadaya ta ba kamar yana nuna cewa yin tamattu'in yaji to idan mutum kirani ne ya yi haramar umra hajji da umra a haɗi to kaga ko da ya zo ya zama tawaki yake na umra ne to ai da nan dai a matsayin tunda a dunkule suke ba zai raba su ba to idan ya zo sai ya yi tawakin shi guda ɗaya sa'ayi ma guda ɗaya ya iya kitattuka wada dalila ala wujudi tawafai wala sa'i inda ce sai yayi ma umara daban sannan ya dawo ya sake na hajji daban in an je sa'i ma bai da safa wal marwa yayi na umara daban ya dawo ya na hajji daban suka ce babu wani dalili ne tabbatar da da da haka yace wa yakunu halat tawafi mutawabi mutawabbi'an ana so lokacin da mutum zai yi tsawafi ya zama yana da arwata fashiran aure yana mai suturta al'aura saboda babu babbanci tsakani sanna da tsawafi in ba halatta yin magana ba a sanna wa qumu lillahi qanitin amma a tsawafi ya halatta kuna tsawafi kuna hira da wani amma da ya kamata ne kuma mutum ya shagaltu da ibada gaskiya kamata ya mutum ya shagaltu da ibada amma duk idan ma mutum ya ce zinki da sun dafe ba tare da wani ba wani san ban lambar wayar suna da wasu ka ciro waya da karɓa lamba a ina ka sauka ya fata maka inda ka kwafi ko ka haddace ko ka adana a cikin wayar ka duka wannan babu ne amma kaga a sallah ba ta yi ba zai bata zai bata sallah amma duk sauran a ce alwala a ce suturta al'aura a ce tara tunani da sauransu waɗannan kuma dukkanin su ababen bukata ne ga mutumin da ya zo ga yin tsawaki da ya ce ta tara na'aura saboda kare nisanta mutane ɗabi'a ta mutanen jahiliya akwai hadisi na sayyidina abi bakr bin radiyallahu anhu ke cewa ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya ku bil bayti quryan tun daga ranar da ya ba da wannan dokar kada a kara bar wani ƙuriya wani sarara aka yi zai shiga ɗakin ka'aba ba a yadda ba kuma da mutane da iya alƙaski saboda sun san a duniya ba su da abin da ya kai wannan ɗakin idan mutum ya baro garin su ne daga lagos city wani daga martiniya wani daga yana da ya zo makka sai laraba sai su zaune da shi sai su yi kishar aikin haji sai su to ba a tawaki da kayan da suke akwai haram a ciki sai kuma kayan ku ne ya ake ba wani abu sai yanzu ya zai sai ce su suna da kayan da suke ba da haya sai to nawa haya shi da ka kai dubu hamsin kabu sai ce maka hayan kayan dubu saba'in tsada to wanda bai da kudin hayan kayan cikin ce ba dai a samaki da kayan da ke ba su da sarki to shi ne sai mutum ya tuda kaya sai ya tsara in ya gama tawafin sai ya ɗauki kayan su da ya sa to wannan sai iya haka sai ta yi to da aka tsara su na malamin sai ya hana ba za a yi tawafi tsirara ba sai dai mutum ya nemo kaya ya tabbatar da cewa ya tsara ya ce wa alaikum assalam Idan da aka ce zai iya yin magana, idan maganar ki ta yi yawa irin jayi talbiyya zai iya mata muku tawaki. Sau da da ake so ka so mafi yawa na abin da zai fito daga bakin da ke zama talbiyya. Kamar ka ce biyu bisa uku talbiyya. Ɗaya bisa uku zai iya wasu abubuwa. amma sai dai biyu bisa uku hira ɗaya bisa uku a abin nan tarbiyyar su wannan ya bar abin da ya gabata akwai matsala yace wal ha'idu taf'alu ma yaf'alu al-hajju ghayru an la tatufa ko ghayru an la tatufa ita mai aika za ta aikata duk abin da sauran al'adai suke aikatawa ghayru an la tatufa sai dai sai ba za ta yi tawaci ba ba za ta yi tawaci ba wani tawafi ne ba za ta yi ba ba za ta yi tawafin sujudi ba wa kaza tawafin wada bil bayt haka tawafin wada kuma ba za ta yi ba idan an kwashi alhadai maza da mata aka je wasu sai tana bin kowa ne ke tawafin sujudi man da ita masu sauran ayyuka take za ta haka an zuwa kammala aikin hajji ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لكن زماننا ba da ya rike sai tawaki na aikin hajji wanda ake ce mashi tawaki na waki ko kuma an ta yi tawakin waki bayan tana da kwana biyu ko ranar sallah ko bayan tana da kwana ɗaya kawai an zo an manna sunayen teku jirgin ku an jima zai tashi ko gobe zai tashi karfe takwas na safe suna karfe hudu na asuba kowa ya yi shiga mota kaga an ya ba su ayyukan da cewa kowa ya yi tawaki na banza ita kuma sai kin zo mata to in sai kawo ne abin da ya kamata in jami'an aikin hajji su cire sunanta a cikin jirgin in inda mijinta suka je yi mata kiri sai a ɗauki wani a bayan sai a sa kuma wurin wani sun ce a mai yanzu jirgi na baya har sai ta samu sarki sai ta je ta annabi sallallahu alaihi haka yi wa aisha kawai ya shigo ɗaki ga tana ta kuka kuma ba a hana tafiya a yi shi ne ya faru ta ce jini ne ya zo mata kawai dai sai da ta ce an fasa tafiya mata gwamnati mata gwamnati ne to aka fasa tafiya kuma kaga da ba ta da da bai kamata mu sai ai wahayi a ce ta rubuta kyale ta a ba ta ta kyale ta su samu sarki ga wasu ruwa ce ya barta da rahman cewa a kira sai radda ke sarki ta je ta yi ta yi abin nan an ce ta shigowar da ake dama tana ke aka zo za a tafi ke cewa ta ta ta samu sarki sai ya ga tana kuka fito ya shi an gama an yi aiki kowa ya yi haji da umara sai ni kadai ya ka ce a zo a kai ta kan yayi daga nan ya ka samu firayi a cika da ita wajen harami ta je ta harama ta shigo ta yi umara kowa ya jira sai da kaza sai da kaza abin na ayyukan alkhairi ne ai girmamawa ta aikin alkhairi a demokaradiyya ma ya gina masu shugaban kasa in ta ma da mutum Allah ya isan sai dai yayi tawakkul ru ba an kuka gura ka bayyana ba sai ba har lokar da mun ku sai tashi da ta da wannan ba ta ne wata sai da ko ba ta sannan yace wayar da musbikin hada tawaki bil ma'suf an so mustahabbi ne an mustahabbantar da yin zikiri da ambatan Allah lokacin da mutum ke tsawaci kuma zikirin ya zama bil ma'aduri da abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ya bibiyi addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار da wani hadisi na sai na ji hulaira daga ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama eh annabi yake cewa wukila bihi ai an hukunta ma wannan wurin ina yake biki a rukunin yamani wannan abin nan rukunin yamani kusurwar bangon yamma zuwa yamma maso kudu annabi yake an hukunta saba'una mana malaiku saba'in su Allah su Allah ko shi sarki ya aje a wurin kaman kana ban mai ya aluka da aqwa wal afiyata fi dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar qalu amin isnada akwai mai ibn ayyad ina zama sun nazarin hadisi sun san matsayi in yayi riwaya daga mutanen sha gashi in yayi riwaya daga mutanen makka gashi amma dai wannan malaiku aikin da aka yi shi ne shi ne wanda ya tsawafi ne waɗannan addu'o'i sai su ce to amin Allah ya karba Allah ya biya bukata ke sannan aikin sama yake cewa man safa bin baiti sab'an ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وقيت عنه أجر سيئات كتبت له عشر حسنات ورفع له بها عشرة درجات كما أقول ما نجمع يأتي كلا كده يجري مهما كي يشغل الدجا أم بتن أن مستمع كما المعصوم yake wa bada faraki bayan mutum ya kammala tawaki na zagaye guda bakwai musamman raka'atai sai ya tsalla raka'a guda biyu wannan da kawai guda biyu duk sanda ka gama tawaci da kai in za ka yi karfi sau biyar to sai ka yi kana gama tawaci kar ka ce to na gama wannan tawaci bari in ji wani abu ka tsara ka tsara wannan ta in ka gama na farko sai ka koma da gaba dama in za ka gama a sai biyu kana gama da kai ko ba ga makamar ibrahim wanda da asalin shi yana cikin ɗakin biyan sannan ka ga inda yake tsakanin shi da ɗakin ya kai kafa goma ta wannan wani irin magini ne ga inda ake yi ku maka kuke dole kulu amma kuma cikin girgir ta aka sa maka bulan da kake hawa wani irin hannu suka ce a ayatin da ya cikin ɗakin ne cinkirin da mutane suka ce na mara ka dawo da shi baya yanzu haka ma a rufe da yana kuke mutum ya zo zai ka sa kafar shi har wani ma idan ya sa kafar ya ga ta hau sai sai da ta da ibrahim malam ko zai gama aikin hajji ba zai koma gida to malam kafar irin ta annabi Ibrahim kuma zai wuta da cika ko bai san ba a nan take ba san ba a nan take ba to yanzu duk da dai akwai sanya ta jira da saukiyar ta dauka na wasu matakai to shi ma na ci abin da ta shafi shi da an leka ana gani suka rufe ko ka leka ba za su gani ba saboda abubuwan da ake na shirka wani zai je da katon ce tana dai kawai na hango sawun yana cewa wani ma ya ce ya kai sawu a gaishe ka wani daga gari kaza ma daga Najeriya ya ce gaishe ka kaza kaza kaza a ce ne shirka kuma ya ce kuma wai an an gaishe to sai mutum ya koma baya ta samu Ibrahim man ce ba ka samu Ibrahim sai shi zai zama shi makamu Ibrahim yana tsakaninka da Ka'aba haka za ka zo sai ko a kusa da shi in ka samu wuri in baka samu ko da nesa da shi ne ko a sama ko a kasa biya halatta to sai muke waɗannan alkawari guda biyu amma wai sabbi rasa a kai bisi makamin ibrahim sai ya sanda rasa a biyu a makamin ibrahim sun mai hudu ila rukuni bayattalimu a hadisin jabir wani dogon hadisi na sifatu hakkin nabi sallallahu alaihi wasallam da Imam Muslim ya fitar kusan a babin aikin haji dai wannan hadisin na Jabir ya cinye komai har rubutu har littafa ya rubuta musamman a kan shi saboda lalle a ciki zaka ga ko zuwa an yi mana duka kundin sosai cewa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ba mu kai wannan rasoyi guda biyu sai ya koma zuwa ga wancan wurin sai su banci duka amma za ku ga daban ba ina kana gamawa za ka tafi wajen sa'ayi bayan safa wal marwa sai mutum ya sai ya fara sa'ayi tsakanin safa da marwa shi kuma a wuraren wannan shi ne abin da mutum zai yi lokacin da ya shigo ɗaki to sai ce fasilin wani fasilin ba mutum ya gama wancan a ɗakin ka'aba wa ya tsabai na safa wal marwa ta safa ta ashiwa sai ya yi sa'ayi a tsakanin safa da marwa man ce sa'ayi tafiya sa'ayarsa sai ya tafiya tsakanin safa da marwa Allah ya ce suratul baqara inna safa wal marwa min sha'irillah wa man hajja al bayta aw ihtamara fala junaha alayhi an yatawaf bihima dan da yayi ne fara tinki abdu bima bada Allah wa in fara da abin da Allah ya fara kirgade shi Allah bai san cewa inna safa da shi maganin ke fara daga asafa ya gangara ya kai ya lokacin a buɗe yanzu kuma yana rufe ya je marwa in sai ya je marwa ya yi ɗaya in ya dawo safa ya yi biyu kaga kenan autar sun gaba ɗaya suna marwa da na ɗaya da na uku da na biyar da na bakwai na ƙarshe a marwa na fara da safa a ciki a marwa daga nan ya gama sai ya gaba sai ya zo zai yi zagaye bakwai shi ba kamar na ka'aba ba ne wuri ne daga nan a je in an je daya an dawo biyu an koma uku shi ne shaudu ɗin ya iya girma a turi yana roƙon Allah da addu'ar da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan سعي بين الصفا والمروه ركن من اركان الحج بفكروا سيني ايكن حجي yayi yasa ba kina ba ta Qur'ani kuma annabi yayi ta aikace kowa ya gani yace wa idza kana mutamatti'an sara ba'da sa'i halala idan mutum ya zama tamattu'i yayi yayi kamar galiban al'adun Najeriya, tsakanin sa ba da sa'ayi halala. Yana gama sa'ayi ya yi tahalluli kenan. Yana nufin a manyan rukunai. Saboda shi babu tsayuwar arfa. Shi kuma aikin haji rukunai shi ba su gama cika ba sai yi tsayuwar arfa da haka shi ba zai zama halal ba. Mana ba zai tahalluli la karimi wala babba ba amma shi wanda dama tamattu'i ya je yi tamattu'i ya yi tamattu'i kuma shi ne ya yi harama da kuma ra'ita kadai yana gama sa'ayi sai ta yi kawai dai yana yana ce duk kayan jikin shi ma ma'ana duk kayan aikin hajji ya koma ya sanya kayan gida in ya ga dama ya shiga irin ta yan Najeriya in ya ga dama ya shiga irin ta Larabawa shi ma haka nan sai mutum ya je ya ta ibadun shi ya zo ya sallah da kayan shi na gida yake yake sai ya shiga shi yace hatta idan kana yawmut tarwiyati a allabil hajji har idan aka zo ranar tarwiya shine ranar takwas da watan zulhijja wanda a ranar ne alhali suke fita su je mina suka je mina sai su kwana ana lokacin ba mutane da yawa tsarin yana da daɗi ranar tarwiya da yamma ko da rana sai mutum ya tafi mina yana zuwa mai tabbacin shi ya kwana a da safe ba sai ya gaggawa ba sai ya bari sai sha sai ya wuce arfa zuwa karfe da ya kita arfa to daga nan da matsayuwar arfa na farawa ne daga bayan zawari amma da mutane suka yawa kusan bai yiwuwa zaga an fara fatar alhadai musamman mu a Najeriya tunda tsarin ana yi yadda sai an ci riba ne an je ibada wa tijara ne wasu kasashen da ba a abin nan mata da samu kila a ce a ɗauki motoci guda ɗari biyu su kwaci alhadai wanda za su iya gama cikin awa ɗaya awa biyu awa uku za ta ɗiba guda ashirin a yi ta haƙuri to da ka tun da asubahin ranar takwas za iya fara fatar alhaji har gobe cikin dare suna kun lokaci za a kai ka mina karfe biyu da rabi kuma biyu da arba'in ake ka dawo mota za a da kai arfa tsakaddara to dai ba a yi wannan ba motocin ba za su iya kwashe mutane ba an yi ƙwauran kayan aiki ba a kuma motocin zaɓi ba amma da su samu ne a bar mutane su zauna a nuna sai duk da azahar ya kwashe sai su wuce arfa yanzu suka ji arfa a nan ne za a yi sallolin a zuhur da la'asar kasuru kuma kowa kasuru ne to ana gama sallah in za a yi wa'azi za a yi nasiha wanda lokacin ne shi khati na arfar zai doguwar hudubar shi wadda hudubar ce ta duk duniya to daga nan da inda mutum yake sai kuma ya ci gaba da addu'a daga nan har rana ta faɗi in zai wani nan bayanan dole rana ta faɗi da mutum yana da'ir da ke amsa sunan harfa saboda tsayuwar dare a harfa ƙarfinta ba karami ba ne in mutum ya rasa tsayuwa rana in ya yanka rago ya yi amma idan ya yanka tsayuwar in ya rasa tsayuwar dare abinci ya lalace sai dai ba iya koma ya tashi yasa da mutum zai shiga ranar arfa ya samu shiga makka ba sai duk da magariba kafin ka aje jaka to na ma aje jaka kafin ku ruga a guje ku shiga arfa rana ta faɗi duk da haka kun samu haji inda kun mu harama daga miƙa sai dai za ku yanka rago saboda asarar tsayuwa rana ko kuma aka ce jirgin kuma ya zo shi na harfin ya shawaki sai koma da ku ya ake ko a makka ne kun samu hajin shekarar da ɗagargada amma wannan dai gaggawar ma wannan matsayawar dai bai kamata a yi ta ba a je a natsan da ya duk da shi tsaffin alhadai duk za su iya haka yana ganin ma Allah bai karɓa na bana ba ya karɓa na bara to da ka abu ne akwai replacement ai waye shi yasa mu wani sai ce wai ai shi yasa muke hajin da yawa Allah ya zaba wanda ya yi mashi Allah za ka ba hukumar zaɓe kenan ba ai kai yanzu rabbana ka kabbar minna ne da kai kai kai baka sani ba kamar yadda Abdullahi ibn Mubarak yake aka ga yana ta kuka shi ne ya faru to wallahi ka gani babban abin da ke karman da hankali wai ibadun duk da ne Allah ya karba yasa nake ta kuka yake da zan samu garantin Allah ya karba kwaya daya na na saki jikina saboda inna ma ya takabbalu Allahu minal muttaqin to ban sani ba ni ina cikin muttaquna ko ba na ci to idan mutum mutamatti'i ne tamattu'in yayi sarrafa da sa'i halala bayan sa'ayi ya kammala aikin umra ke gaba daya in yazo sai sai abin da zai karye kwalkwabo idan tattara gashin haka sai ne dan sama sama idan yanke shi in mace ce dama ita kuma dungu hada gashin za ta dan yanke wani abu a sama ita ya kai da kana yau tarwiya yau tarwiya har idan ka zo ranar takwas ga wata a hannabil hajji daga nan sai je sai harama da kuma aikin hajji daga nan sai shiga cikin ayyukan hajji har zuwa lokacin da su kuma za a iya kammala su yana da saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan in Allah ya kai mu darasin gaba sai mu ta kuma ya ake arfa ta subha yau ne arfa daga nan ayyukan hajji da dangadan suna suke faffarawa وعليكم السلام ورحمة الله نعم خير وإذا سوى e su wannan su ne Abdullahi dan Abbas a su ne Abbas ibn Abu Musar ya roƙa kamar bishiyar izakhir din wanda suke amfani da ita ko ciyawar izakhir wajen rika gawa da kuma wajen ayyukan su na gida kamar rikin daki ko kuma harkar su ta kira to irin wannan su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da izakhir din ya ce duk wata bishiya duk wata ciyawa haramun ne a yanke ta a huruman nan makka da madina talaka nake cewa illan idakhir illan idakhir ya rasulullah sai idakhir ya rasulullah ka cire mana ita ka taimake mu da yanzu a na ukun ne ya ce annabi yake to illan idakhir sai dai idakhir din da ka roka sai ta ka cire ta sai ka yi ciyawa ce da amfani ta harkar rufe kaburburan to babu damuwa amma dai ba shi bane ita ma ba za a taba ta ba ta ci albarkacin wancan gurbin haka za a batta in ta mutu ne shi ke Allah ya samu da ke mu da ta nan ku ya naka Allah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum